الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da haduwa a wannan masallaci na bangazi a wannan rana ta asabar takwas ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da takwas ga watan uku shekara ta 2025 miladiya inda muke ci gaba a cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratun nisa inda muka tsaya kan aya ta 171 a yau kuma za mu tashi aya ta 172 mi Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عباده ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا man yastankif ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا
Allah madaukakin sarki yace lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillah da dai Isa almasih alaihi salatu wassalam ba zai taba kyamata ba ko ya ki ya kasance bawa na Allah madaukakin sarki walal mala'ikatul muqarrabun haka mala'iku makusanta a wurin Allah ba za su ki su kasance bayan Allah masu bauta ba ko ya kasance suna kyamatar kasancewarsu bayan Allah hakan ba zai faru ba tsakankanin Isa alaihi salatu wassalam da kuma mala'ikun Allah alaihi salatu wassalam wa man yastankif an ibadatihi duk wanda yace zai kyamaci ibadar Allah madaukakin sarki wa yastakbir kuma ya girman kai game da bautar Allah fa sayahshuruhum ilayhi jami'a to da sannan Allah zai tara su gabaɗe zuwa gare shi gobe alkiyama fa ammal ladina amanu wa amilus salihat amma wanda suka yi imani suka aikata aiki na gari fa yuwaffihim ujurahum sai cika musu ladansu wa yaziduhum min fadlihi kuma ya dada musu daga falalarsa wa amma alladhina stankafu amma waɗanda suka kyamaci bautar Allah wastakbaru suka yi girman kai fayu'adhibuhum azaban alima Allah zai azabtar da su azaba mai radadi wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira da dai ba za su samu ba wani wanda ba Allah ba wanda zai kasance musu waliyan jimantar lamaransu nasiran ko ya taimake su game da azabar Allah maɗaukakin sarki sai Allah ce يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم إليه فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إلى صراط مستقيم فأما الذين آمنوا بالله فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما ya ayyuhan nas ya ku mutane qad ja'akum burhanun min rabbikum haqiqan dalili bayyane ko hujja ta zo muku min rabbikum daga ubangijinku wanda hujjan nan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma yadda wasu malamai suka faɗa wasu kuma suka ce annabi Muhammad da abin da yazo da shi na sako shine alqur'ani da kiram wa anzalna ilaykum nuran mubina sannan mun saukan muku haske mubinan bayyananne fa ammal ladina amanu billah amma duk wanda suka yi imani da Allah suka gaskata shi wa atasamu bihi suka yi riko da shi fasayudkhiluhum fi rahmatin min da sannan Allah zai shigar da su a cikin rahama daga gare sa wa fadlin da kuma falalarsa wa yahdihim ilayhi sirata mustaqima sannan ya shiryar da su zuwa gare shi tafarki mustaqiman madadici wanda babu lankwasa ko karkata tattare da shi sai Allah ya ce يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم
Allah ce yastaftunaka qul Allahu yuftikum fil kalala yastaftunaka suna tambayar ka kai manzon Allah game da lamarin alkalala wanda alkalala shine mutunan da zai mutu ya kasance bai da asali kore shi baya da iyaye da kakanni sannan baya da 'ya'ya da za su gaje shi sai 'yan uwansa makusantansa wanda yake shakikai ne ko li'abbai ina fata mun gane to suna tambayar ka game da lamarin shi alkalala qulillahu yuftikum fil kalala ce musu Allah zai ba ku amsa game da lamarin alkalala inimru'un halaka laysa lahu walad shine idan mutum halaka ya mutu laysa lahu waladun sai kasance baya da ɗa nan ɗa ana ne ɗa na tsatso mace ko namiji ko kuma ɗan ɗa ko ɗiyar ɗa walahu uktun sai kasance yana da ‘yar uwa’ a nan uwa ana nihin ko shafiƙiya da aka haɗa uwa guda uba guda da ita ko kuma li'abiya wadda aka haɗa uba kawai da ita falaha nisfu ma tarak to wannan matar ko wannan uwar tasa za ta ci rabin abin da ya baro na tarika wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad shi kuma zai gaji dukiyar ta gaba daya idan ya kasance ba ta da ɗa ko diya ko ɗan ɗa ko diyar ɗa ina fatan mun gane idan kaga sai abu ka'idar lizzakari mithul hazzul unsayin in shine zai gaje ta zai gaje dukiyarta duka matsayin gadanta a matsayinta na kalala in ita kuma zai gada ina fata ita za ta gaje shi za ta ci rabin abin da ya baro kamar yadda ayar da ta wuce ta yi bayani shi kuma zai gaje ta duka ne idan ta mutu ba ta da wanda zai gadanta daga cikin ma'aifanta ko kuma 'ya'ya ba ta da su shine wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kana tathnatayn idan ya kasance ƴan uwan da ya baro shi alkalala mutanen da ya mutu kenan baya da ƴaƴa baya da uwaye sai kasance ya baro ƴan uwa mata guda biyu wanda uwarsu ɗai ubansu ɗai da shi ko kuma uba ɗai kawai suka haɗa falahu mathuluthani mimma tarak to su bin nan suna da asuluthani kaso biyan uku daga cikin abin da ya baro na dukiya fa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an da ya kasance wa'anda ya mutu ya baro na ƴan uwa ikhwa dangi ne game rijalan wa nisa'a mazan su da matan su wanda suke uwa guda uba guda ko kuma uba guda kawai falzakari mithlu hadd al-unthayayn a wannan lokacin sai a baiwa namiji kwatankwacin abin da ake ba mace kaso biyu yubayyinu Allahu lakum an tadhillu Allah na muku bayani an tadhillu bi ma'ana Allah tadhillu dan kar ku bata wallahu bi kulli shay'in alim Allah madaukakin sarki game da komai masani ne subhanahu wataala nan ne muka zo karshen suratul nisa kuma kai tsaye za mu shiga a cikin suratul ma'ida suratul ma'ida sura ce madaniya da take da ayoyi 121 mai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا wala yajrimannakum ولا يجرمنكم شنآن قوم أن- shana'anu shana'anu ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا Mm.
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب Bayan bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah awfu bil uqud ku cika alƙawallan da kuka dauka al uqud jam'i ne na al aqd wanda Abdullahi dan Abbas yace abinda ake nihi da al uqud sun- shine al uhud alƙawalla imamu mujahid ya ce ma aqada Allahu ala al-ibad mimma ahalla Allahu lahum wa harrama alayhi abinda yake ne da al-uquti shine abinda Allah madaukakin sarki ya kulla na alƙawli tsakankanin sa da bayinsa daga abinda ya haramta musu ko kuma abinda ya halatta musu a takaice dai Allah na kiran masu imani da cewa su cika alƙawulla idan suka ɗauki alƙawulla sawon alƙawulla tsakankaninku da Allah maɗaukakin sarki na cewa shi kaɗai za ku bauta ma ba za ku haɗa shi da abin bauta ba to ku ga cewa kun cika wannan alƙawalin sannan alƙawulla da ke tsakankaninku da sauran 'yan uwanku duk abin da yake alƙawali ne ka ɗauka to wajibi ne ka sarki wannan alƙawalin ka biya sa uhillat lakum bahimatul an'am Allah ya ce an halatta muku bahimatul an'am dangin dabbobi na gida dabbobi na ni'ima kenan irin raƙumma shanu tumakai awakai da sauransu an halatta muku ku yi amfani da su ta hanyar ku ci su ku ci namansu illa ma yutla alaikum sai fa abin da za a karanta muku nan gaba wanda aka haramta muku wanda ba za ku ci shi ba ghayra muhillis saidi sannan kuma an ha- an- an- an haramta muku an hane ku ku ce za ku yi fata- za ku yi farauta wa antum hurum alhalin kuna cikin kaya na ihrami aikin hajji za ku yi ko umara to a wannan lokacin ma bai halatta ba a ce za ku yi farauta ko kuma ya kasance ba za ku farauci dabbobin da ke cikin harami ba an haramta kama su saboda suna cikin harami inna allaha yahkumu ma yurid lalle Allah madaukakin sarki shi ke hukumtar da abin da ya ga dama ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani la tuhillu sha'airallah kada ku ce za ku yi ta'addanci akan alamomi na addinin Allah madaukakin sarki wala shaharar haram kada ku ce za ku yi ta'addanci ku yi kisa a cikin wata mai alfarma wala hadiya haka kar ku ce za ku yi ta'addanci game da dabbobin da aka koro don yin hadaya walal qala'id haka kar ku ce za ku yi ta'addanci akan dabbobin da aka rataya ma wata alama a jikinsu da aka ware su na musamman don yin hadiya don dabbobin hadaya na da ko mutanen da sukan yi amfani da wasu ababen da suke rataya ma dabbar da za su yi hadaya da ita don a bambanta ta da wadda ba ta hadaya ba to su din ma kar ku ce za ku yi ta'addanci a kansu wala aminal baitul haram kuma kar ku ce za ku yi ta'addanci akan duk wanda ya fuskanci albaitul haram shine daki mai alfarma za da niyyar yin hajji ko umara yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana za su tahi ne dan neman falala Allah bi ma'ana dan yin kasuwanci da kuma neman yarda Allah kar ku ci za ku far musu ko kuma su ta'addanci wa idza halaltu amma idan kuka kammala aikin ku na hajji ko umara ku kasance cikin hilli fastadu in kuna so ku yi farauta a wannan lokacin an ba ku dama ku yi farauta ku kashe dabbar da kuke so ku yi amfani da namanta ولا يجرمنكم شنآن قوم على على أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا haka kada haushin wasu mutane ya ɗauke ku akan cewa za ku musu ta'addanci ko wani abin da ke kama da haka saboda sun hana ku ku shiga gari mai tsarki shine garin Makka kar hakan ya sa ku ce za ku fusata haushin su ya ɗauke ku ce za ku musu ta'addanci shine an ta'ata ku ce za ku musu ta'addanci wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya tsakankanin ku 'alal birri bisa ga aikin alkhairi wat taqwa da kuma aiki na tsoron Allah wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan kar ku yi taimakekeniya cikin abin da yake saban Allah ne kuma da ta'addanci wattaqullaha ku ji tsoron Allah ta hanyar kiyaye dokokinsa inna Allah shadidul iqab lalle Allah madaukakin sarki mai tsananin hukuma ne ga wanda suka kan gare masa sai Allah ya ce حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النسل وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
التي حرمت عليكم الميتة والدم أن حرمتا مكو الميتة ين أنفاني دموشي dabbar da ta mutu kenan wadda ta mutu kenan karan kanta ba tare da an yankanta an yanka ta ba ina fata mun gane to an haramta muku ce za ku amfani da duk dabbar da ta mutu karan kanta ba tare da an yanka ta ba sai fa abin da aka togace wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ibada labari kamar da imam ahmad ya fitar da hadisi da imam al-baihaqi da sanadi mai kyau hadisin abdullahi dan umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da mace Allah subhata a gare shi ce uhillat lana maitatani wa daman an halatta mana matattu guda biyu za mu iya ci mu amfani da su wa damani sannan kuma da jini guda biyu ammal maitatan amma matattun da aka halatta mana guda biyu falhut wal jarad shine kifi da fara wannan su za iya cin su ba tare da an yanka ba kuma in sun mutu ma za a ce su wa amma damani amma jini guda biyu da aka halatta mana mu ce shine falkabid wa attihal hanta da kuma attihal attihal ita ce saifa ko to bin nan an halatta mana mu ce su tare da cewa jini ne bin can ma an halatta mana mu ce su tare da cewa mushe ne sun mutu ba tare da an yanka su imam abu dawud da ibnu majah sun fitar da hadisi da sanadi mai kyau hadisin abu huraira qala jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah wani mutum ya zo wurin manzan Allah tsira da mace Allah su bata gare shi ba kala ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah inna narkabul bahar mu mutane ne da muke hawan teku don yin bukata ko don yin bulaguro ko don kasuwanci wa nahmilu ma'anal qalil min alma kuma mukan ɗauki yan kaɗan na ruwa tattare da mu da zamu amfani da su don sha da makamantansu fa in tawadda'na bihi atishna idan muka ce za mu yi alwala da wannan ruwan da muka ɗebo ɗan kaɗan da tare da mu a tishina to sai mu kishirwa in muka ce za mu yi alwala da su a fana ta wadda bima ilbahar shin za mu iya alwala da ruwan teku فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيما زن الله سيرا دا مجال الله صبت أغريش يتشي هو الطهور ماؤه الحل ميتته أي روان تيكو روان شمي سركيني sannan abin da ya mutu a cikin shi shi ma halal ne ina fatan mun gane kenan kaga abin da ya mutu kenan cikin teku halal ne a ci shi kenan duk kifayen da suke cikin teku suka mutu ba sa bukatar sai an yanka za a ci su ne kaga wannan hadisan su suka yi togace maita wadda ya halatta a ci in ba haka ba da duk abin da ya mutu haram ne a ci shi ina fata mun gane waddam da jini walahmul khinzir da walahmul khinzir da kuma naman alade naman alade ma an haramta muku shi ina fatan mun gani yana naman alade na gari ne na daji ne na ruwa ne na waje ne na ko ina ne haramun ne a ce za a ci shi wa ma uhilla li ghairi llahi bai da duk abinda aka halatta shi ta hanyar ambaton wani Allah akan shi wurin yankansa wannan ma haramun ne a ci shi na fata mun gane duk dabbar da aka yanka wurin yankanta aka ambaci wani wanda ba Allah ba to wannan dabba haramun ne a ce ta aljani ne aka kira sunan wani wali ne ko shihu ko wani daga cikin halittun Allah aka kira dan neman kusanci a gunsa to wannan dabba ta zama haramun a ce za a ce ta wal munkhaniqa haka an haranta muku cin dabbar da al munkhaniqa wadda aka shaƙe ta aka makure ta har ta mutu to haramun ne ku ci ta saboda ta riga ta zama mushi walmokuza haka almokuza almokuza ita ce dabbar da aka dake ta da wani abu hatta mutu sanda ce aka buga mata dutse ne aka buga mata menene aka mata dai tan mutu haka nan to haramun ne a ce za a ci namanta walmutaraddiya haka almutaraddiya daga cikin dabbobi ita ce dabbar da aka turo daga saman dutse musamman wani ɗaki ta faɗo ta mutu ita ma haramun ne a ce ta wannan tsiha da kuma wadda aka soke ta ta hanyar ƙaho ‘yar uwarta ta tune ta har ta mutu sakamakon wannan tunin da ta mata ita ma haramun ce a ce za a ci namanta wa ma akala sab'u da kuma dabbar da namun daji suka ci ta kuka isko ga rabin tanan sun bari ita ma haramun ne a ci ta wanda da mutanen jahiliya idan suka isko dabba a mace sauran namun daji sun ci wani bangare sun bari sai su ga kawai ta samu gasassa sai su ɗauki sauran nama ba tare da sun sha wahala farauta ba su je su daidaita su gyara su ci to sai aka haramta cinta ina fata mu gane duk dabbar da kuka isko wani abun farauta ya kashe ta zaki ne da musa kura menene ya kashe ta ya ci abin da ya ci ya bar sauran to haramun ne ku ce za ku ci wannan dabba illa ma zakkaitum sai fa dabbar da kuka isko da sauran ranta kuka yanka ta wannan lokacin ya halatta ku ci ta ina fata mun gane kenan dabba ce kuka isko ta makure cikin garke ga ta nan ta makure ido sun huto amma ba ta ida mutuwa ba to lokacin kuka yanka ta ya halatta ku ci ta haka wadda ta faɗo ko aka buga mata wani abare bai ida huta ba za ku ku yanka ta a wannan lokacin ya halatta ku ci ta haka wadda aka soki haka wadda ta faɗo haka wadda dabbobi suka fara ci matuƙar bata mutu ba in kuka yanka to ya halatta ku shine illa ma zakkaitu wa ma dhubiha ala nusub haka an haramta muku dabbar da aka yanka ta dan gumaka haramu ne a ce za a ci namanta wa an tastaqsimu bil azlam haka an haramta muku ku ce za ku neman sa'a ta hanyar al azlam sune kibau aikin da mutanen jahiliya suke yi a da wanda shine sai a samu 'yan itace ko 'yan kara guda uku guda sai a rubuta bisa karan yi gudan sai a ce karkai gudan kuma ba za a rubuta komi a kan shi ba idan ka zo kana son kai fatauci don wani kasuwanci ko kana son kai aure ko kana son ka kulla wata harka da mai muhimmanci a rayuwarka sai ka zo wurin 'yan kebokin nan sai a sa wannan itacen guda uku a kalkada kalkada sai a ce dogo guda idan ka ɗauko yi to kenan akwai sa a ciki kawai sai ka je ka sha'anin gaba in aure ne sai kai in kasuwanci ne sai ka kulla in bulaguro ne ma sai kai idan ka doko kar ka yi kenan sai ka wasai kenan babu sa a cikin wannan abin ko kai shi ba za ka samu wani amfani ba in ka doko wanda baya da komi a ciki kenan an baka dama ka saki sai a ƙara kadawa sai ka sake bukowa to wannan an haramta shi haramun ne duba ne ina fatan mun gane wanda kaga mu ma a yanzu muna da kibo irin namu da ake yi na malaman da suka ware kansu na musamman da sunan listihara wannan ba mar balis sihara bace mayaudara ne bokaye ne masahirta ne don su ci kudin al'umma ne kawai ta hanyar ƙarya sai ce yana lissihara da haka za ji sun gida radiyo suna ta talla wadda ta kasa samun mijin aure budurwa ce ko zawara ce wanda kasuwancin shi ke ci gaba wanda kazan shi kaza ya zo mu istihara ce muke yi wanda shi bai ma san me ma'anar istihara ba istihara annabi ya koya masa habban shi ita irin yadda ya koya musu karanta suratul fatiha a cikin alqur'ani mai girma addu'a ce ake bayan ka raka biyu ka ba al'amarin ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah ya Allah an akwai alkhairi shi wannan al'amarin ka zartar da shi an babu alkhairi Allah ka nisantar da daga barin shi shikenan fa istihara kenan amma sai su ware wuri na daban da kuɗin istihara da ake bada kuma shi duba ce yake balma wasu daga cikin mataye da dama an yaudare su har mazan ma daga cikinsu su sun aza duban ma ita ce istihara wani masu istihara ko bokayen daga cikin masu dama suna istihara suna da usulubi daban-daban kala-kala na istihara da suke ta yaudara wani da tabzaha yake yi zai ce rike wannan tabzaha in ka rike daidai inda ka rike to sai fara ja daga nan in ya kawo sai ya ce ambaci abin da kake so sai ka ambata sai ya fara ja in ya kewo daidai inda kake sai ya ambaci irin abin da ka ambata dama abu biyu ke ambata yi ko rishin yi ko rishin yi in ya duro akan naka in rishin ki ne to ba za ka yi a ga duk canfi ne ina fata mun gane wannan kuma ƙasa yake bugawa yana zanawa wannan kuma da 'ya'yan wuri yake aiki wannan kuma ƙwarya ce gare shi ya zuba ruwa ce zai sa yara sana leƙawa aljani na basu labari ina fata mun gane wannan ma da alƙur'ani mai girma za yi zai buɗe mushaf kawai haka sai ce aza ya tsaka kana aza ya tsafi jannatin na'im shi kenan sai ce ayi lamarin ka lahiya launi kawai amma kana aza ya tsa fir'auna wa samud a ba kyau babu su a cikin tsayin nan to duk mai yaudara na irin wannan mutane haka suke sana yaudara mutane da sunan mi istikhara wanda duka ƙarya ce ina fatan mun gane kuma zuwa wurin su ba karamin hadari bane akan rayuwar mutum da addininsa sai su raba ka da kuɗinka su raba ka da imaninka kuma al'amarin da kake nema bai samu ba waye kai kayin hasara kenan annabi ya hana zuwa wurin su dan gaskata su kamar gaskata sanin gaibi ne mana wanda babu wanda san gaibi saiwa sai Allah kullun abin da za ka yi na kasuwanci gina aikinka akan alkhairi da sa ran fata alkhairi a wurin Allah kawai za ka je kasuwanci in Allah ya zan samu sa'a in Allah ya zan samu riba kullun rika satan mahu alkhairi saboda Allah yana nan inda kake zatansa amma kullum kana tunanin sharrin cin kasuwancinka to sharrin zai rika zo maka kodi shi saboda sharrin da kake tunani sai Allah barka da shi ina fata mun gane amma kyauta ta zato tsakankaninka da ubangiji ihimma mai kyau yi tsakaninka da Allah Allah sai ya taimake ka ina fata mun gane amma irin waɗannan ababen duka aikata su haramun ne shi yasa nan yace wa an tastaqsimu bil azlam ku ce za ku nemi sa'a ta hanyar al azlam zalikum fisqun yin hakan gaba ɗaya fiskun fasikanci al-yawma ya isa alladhina kafaru min dinikum a yau waɗanda suka kafirta sun yanke tsammani game da addinin ku kuma su imani na cewa za ku yi ridda ku bar musulunci fala takhshawhum da haka kar ku ji tsoron su wakhshawni ku ji tsorona ne al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau ni kuma zan cike muku addininku wa atmamtu alaykum ni'mati sannan in cike muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dina in yarda muku addinin musulunci a matsayin addinin da zaba bauta Allah da shi faman turra fi mahmasatin ghayra mutajanifin li ithmin faman turra duk wanda ya samu kansa cikin hali na darura hali na takura da damuwa fi mahmasatin a cikin tsananin yunwa ghayra mutajanifin li ithm ba wai yana mai ganganta aikata zunubi ba fa inna Allah ghafurur rahim to lalle Allah madaukin sarki ghafurun mai yawan gafara ne rahimun kuma mai jin kan bayin sa ne bi ma'ana duk wanda bukata ta jashi ta dole ta yadda sai ya ci mushi to wannan lokacin babu lifi za ya iya ci shine wannan ayat take bayani ina fata mun gane kenan mutum ya samu kan cikin tsananin yunwa babu abinci ba inda zai samu abinci sai samu mushe ta wanda lokacin babu lifi zai iya cin mushen nan gwalgwadon yadda zai doke ma kansa wannan yunwa da za ta hallaka sa ina fata mun gane sai Allah ya ce يسألونك ماذا أحل لهم mm.
قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله Mm.
فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب yas'alunaka madha uhilla lahum suna tambayarka kai manzon Allah madha uhilla lahum me aka halatta musu wanda za su ci su yi amfani da shi qul ka ce musu uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku at-tayyibat dukkan ababan da yake masu daɗin ci ne masu amfanin jiki ne sawa'un na ci ne ko na sha kuma wanda ba sa kawar da hankali wa ma allamtum min aljawarih sannan an halatta muku cin abinda dabbobinku da kuka koya musu farauta mukallibina kuka darraba su akan yin farauta da kamu abinda kuka tura su su kamu an halatta muku ku ci wannan abin shi ma tu'allimunahunna mimma allamakumullah ku sanar da wannan dabbobin naku irin abinda Allah ya sanar da ku kenan kaga an halatta maka ka ci daga abin da dabba ka ta farauta ta kama maka zaki ne gare ka damisa ce kura ce da makamantansu ko tsuntsaye ne daga cikin tsuntsayen da aka san sun iya farauta ka mallaka ka sanar da su yadda ake farauta ka koya musu in za ka sakin su kai bismillah idan suka je suka kamo abun farauta to ya halatta ka ci shi ko da ko ka iske abun a mace to ya halatta ka ci shi ina fata mun gane idan kuma ka iske shi da sauran rayuwa bai mutu ba sai ka yanka shi don ka ci shi kai amfani da shi fakulu mimma amsakna alaikum ku ci daga cikin abin da suka kama muku wannan dabbobin da kuka koya mu farauta wadhkuru smallahi alaihi ku ambaci sunan Allah akan abin da kuka kama na farauta ko ku abin da za ku turawa domin yayi muku farauta wattaqullaha ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ta hanyar kiyaye dokokinsa inna allaha sari'ul hisab lalle Allah madaukakin sarki yana da gaugawar hisabi sai Allah ya ce اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين al-yawma uhilla lakum at-tayyibat a yau na halatta muku dukkanin dangin da yake tayyibat ne daɗaɗen abinci kyawawan abinci mai amfanin jiki sawa'un na ci ne ko na sha ne wanda ba zai cutar da jikinku ba ko hankalin wa ta'amul ladina utul kitaba halul lakum sannan abincin wanda aka baiwa littahi ahlul kitab yahudawa da nasaru kenan halul lakum halal ne a gare ku ka iya ci shi ko iya amfani da shi wa ta'amukum hillul lahum haka abincinku kuma musulmi hillul lahum halal ne ga ahlul kitab wanda aka bai wa littahi na yahudawa da nasara galibin malamai suka ce ta'am abinda ake nihi da shi nan abinda suka yanka abinda ahlul kitab suka yanka na daga cikin dabbobin da ya halatta a ce su a musulunce to babu laifi ko musulmi ko iya cin yankan su kenan ina fata mun gane yanzu zaka iya cin yankan halul kitab sa'on yahudawa ne ko kuma kiristoci ne matukar abin da suka yanka ya kasance abin yana daga cikin dabbobin da Allah ya halatta muku ku ci wannan dabbobin wal muhsanatu minan nisa ko wal muhsanatu minal mu'minat sannan an halanta muku ku auri katangaggu minal mu'minat daga cikin mata masu imani wal muhsanatu minal ladina utul kitab haka an halatta muku ku musulmi ku aura daga katangaggu na matan ahlul kitab al muhsanat kenan katangaggu kamammu wanda ba su aikata zina kamar yadda aya za ta zo ta yi bayani nan gaba su ma an halatta muku ku aure su min qablikum gabaninku kenan wanda aka bai wa littahi gabaninku idza ataytumuhunna ujurahunna idan har kuka ba su sadakin su shine ujurahunna muhsinina ghayra musafihin su kasance katangaggu ne masu kamun kai ghayra musafihin ba wai mazinata masu bayyana zina a fili ba wannan ba za ku aure su ba kenan sai kaman ma daga cikin halul kitab sa'un ba yahudiya ce ko kuma ba nasariya ce mai bin addinin kiristanci wala muttakhidhi akhdan haka kafkuce za ku aure ba yahudiya ko ba nasariya idan kasance tana da wani aboki da ta rika na sirri da suke yin zina a boye shine wala muttakhidhi akhdan wa man yakfuru bil iman duk wanda ya kafirce ma abin da ya wajabta ai imani da shi faqad habita amaluhu hakikan aikin sa ya ruguje gaba daya wa huwa fil akhirati min al khasirin shi din gobe al qiyama yana daga cikin wanda suka yi khasara wanda suka tabi Allah kare kenan kaga wannan aya tana nuna mana halaccin min cin abincin ahlul kitab idan ka ce abinci abinda suka yanka kenan abinda su yanka ba daga cikin ababen da yake dama Allah ya arzuta bayan shi da shi kaga ba ma sai ka tambaya ba a ce ahlul kitab suna da wani wasu lemu ko wani abubuwa da suka shuka a cikin gonakansu da garakensu kaga wannan ba sai ka tambaya ba cin halal ne ko ba halal bane ana magana ne game game da abin da suka yanka to duk abin da suka yanka matukar abin nan yana daga cikin dabbobin da musulunci ya ba da halaccin a ce su to babu laihi ku ci yankan halul kitab ina fata mun gane amma inda a ce mushriki ne tsantsa yayyanka ba za a ci yankan mushriki ba kuma ba za a ci yankan kafiri ba amma halul kitab su an togace su an ba da dama za a iya cin yankan su sannan kuma musulunci ya halatta ma musulmi su iya auren ahlul kitab matansu kenan katangaggu kamammu wanda ba mazinata ba ba masu bayyana zina ba ko kuma sun zina a ɓoye wanda ba sani ba kenan in an santa kaman mace mai kamun kai ce ba ta zina a ɓoye ko a bayyane musulunci ya baka dama ka iya aurenta ina fata mun gane sai dai yana da kyau ka hinka aure ɗaya daga cikin halul kitab ka kiyaye na farko ya kasance kamar yadda Allah ya ce afifa ce mai kamun kai ce mai sutura ce ba mazinaciya ba ce ba na biyu na uku ya kasance kai da za ka aure ta kana da takatsantsin sosai game da addininka kana ba da kulawa sosai za ka iya kare ɗiyanka ƙarshe ba za su zamanto suna binta a cikin addininta ba ina fata mun gane kuma ka zuba iya ƙoƙarinka na ganin cewa ya za a yi ka kira ta ta hanyar ɗabi'unka da halayenka zuwa ta dawo zuwa ga musuluncinka amma idan ta ki sai dai addinin ta babu laifi ka zamana da ita zama na aure ka aure ta kuma ku ayyahu tare da ita ina fata mun gani sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم موضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون يشركون Allah ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah idza qumtum ila salati idan kuka nufaci yin sallah kuka daura niyyar za ku yi sallah faghsilu wujuhakum to ku wanke fuskokinku wa aydiyakum ila almarafiq da hannunku ya zuwa gwiwar hannu wamsahu bi ru'usikum sannan ku ci ku shafi kawunanku wa arjulakum ila alka'bayn kuma ku wanke kahuwanku ilal ka'abaini ya zuwa idan sau wa in kuntum junuban fattaharu idan kun kasance kuna da janaba fattaharu to sai ku yi tsarki bi ma'ana ku yi wakan janaba a wannan aya ta haɗo rukunnan alwala wanda rukunnan alwala suna farawa ne daga da niyya farko ina za mu gano niyya nan idza kumtum ila sala idan kuka nufaci za ku yi sallah faksilu wujuhakum to ku wanke fuskokinku bi mana to ku yi alwala kenan in kun nufaci sallah sai kun yi alwala ina fatan mun gane to na daga cikin rukunnan alwala shine kulla niyya lokacin da zaka yi alwala ya zaman to kuma a cikin zuciyarka ne ba a furici da niyya kamar yadda wasu da dama daga cikin mutanen da ba su san me suke ba suke yi kaga mutum ya zo sallah Allahumma inni nawaitu salatu kaza Allahumma inni nawaitu wudu Allahumma inni nawaitu ghusl Allahumma inni kaza da kaza wannan ba ta lokaci ne ina fata mun gane kuma kallafa maka kai ne abinda ba a sa kai yi ba zuciya wurin ta niyya wurin ta shine zuciya kawai ka zo sallah ka gama niyya Allahu akbar ka zo alwala ka gama niyya sai ka fara wanke hannuwanka ba a karanto komai ta hanyar yin lafazi ko yin firici yin hakan bid'a ne saba mu sunna ne ina fata mun gane amma sai ka samu da dama daga cikin mutane hamma waswasi ya hana shi waye ya sallar shi da kyau yana cikin sallah sai karshe dan na mushi waswasi anya da kafara ta kai niyya ma to me ka ka masallacin ko ko wai kaga mutum na tambaye ka na shiga mai giwa zanu wankan janaba sai da nan zo dab da wanki kawo wai sai nan manci ban yi niyya ba to me kai ka wankan ba kai niyya ba kuma wanka janaba ne kake ai ya ishe ka kalabar ta ma zuciyarka yanzu wanka janaba ne za ka yi shi ne niyya ina fata mun gane amma ka ce wai ka kammala wankan janaba ka kai ga kahuwa ka mace niyya kaga abun mamaki ne saboda sun saba furici da niyya wanda ba daidai bane ba Allah ya riga ya san niyoyinku Allah ya san abin da kuke yi ba sai ka gaya mu Allah mi kake yi ba ka zo sallah a zahar liman ya tsada sallah kawai Allahu akbar amma sai ga mutum yana ta karanta wani abu yana ta yana ta sannan Allahu akbar wannan kaga kuskure ne kawai zaka kulla niyya ne Allahu akbar na sha ganin wani in ya zo sai ya karanto niyya kamar yadda wani ya koya masa Allahumma inni nawaitu salatu zuhur jam'an wane ne wane ne kace subhanallahi abin da ya mishi saura kawai ga yi dat da rana da devil vest akwai masima to kaga akwai masima sai ya cike kawai ya ce yau tara ga wata ko takwas ga wata eh shekara ta 2025 miladiya wanda duk bidiyoyi ne ka kuɓa tamkanku lokaci a kai kawai niyya za ka yi ka ce allahu akbar kenan za ka alwala abinda za ka fara yi niyya wanda niyya a wurinta shine niyya wurinta shine zuciya kawai bayan haka rukuni na biyu wanke fuska wanda wanke fuska rukuni daga cikin rukunin alwala wanda fuska kuma tsawonta shine daga matsarar gashi zuwa ƙarshen haɓa faɗinta daga kunne zuwa kunne sai ka wanke fuska ka da kyau kenan shine rukuni sannan rukuni na uku shine wanke hannu daga ɗan yatsu har a shigar da gwiwa hannu rukuni na hudu shine shafar kai rukuni na biyar shine wanke kahuwa zuwa idan sau ko har a shigar da idan sau a cikin wankewa tare da ana tsatsefe yatsun kafa sannan na shida shine gaba bayan gaba ba tare da jinkiri ba da babu wani sababi ta yadda sai wata gaba ta bushe ka wanke wata gaba dole ya zamanto ɗaya bayan ɗaya a jere za ka yi to su ne wanda Allah ya ambata a cikin wannan aya idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku da hannayenku ya zuwa idan me yake cewa gwiwar hannu sannan ku shafi kanku wanda shafaka yana fara daga matsar gashi zuwa bayan ƙeya kuma sai a dawo da hannu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam haka yi ba da abi muqaddam ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada aminu daga nan annabi ya fara ya zo nan kuma ya dawo ina fatan mun gane kenan ba za ka yi la'akari da kana da sanko ba ka ce za ka fara daga inda sanko ya fara a daga inda gashi ke fitowa ko da ko baka da gashi daidai daga nan za ka fara sai ka kai bayan kiyar sannan ka dawo ina fatan mun gane sabanin wasu mazahib da suke ganin cewa ko da dan shahawa kaɗan kai babu laifi akwai masara'in ganin haka ina fatan mun gane amma abin da yahi shine abin da annabi shine fasar wannan aya wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn sannan ku wanke kafafuwanku ya zuwa idan sau in kuntum wa in kuntum junuba idan kun kasance kuna da janaba a jikinku fattaharu to ku yi tsarki shine ku yi wanka kenan wa in kuntum marda idan kun kasance kuna fama da rashin lafiya aw ala safarin ko kuna kan bulaguro aw jaa ahadun minkum min al-gha'it ko ɗayan ku ya dawo daga biyan bukata na bayan gari aw lamastumun nisa ko kuma kun sadu da iyalin kumata falam tajidu ma'a sai kasance ba ku samu ruwan da za ku wanka ba fatayammamu sa'idan tayyiba a wannan lokacin sai ku yi taimama ta hanyar amfani da ƙasa mai tsarki famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum min ku shafi fuskokinku da hannayenku minhu daga wannan ƙasa mai tsarki kawai kun gama taimama kenan mutum ne yana rashin lafiya rashin lafiyarsa baya son taɓa ruwa ko kuma idan aka taɓa ruwan rashin lafiyar zai yi jinkirin warkewa to a wannan lokacin an baka damar ka yi ta taimama ya zuwa lokacin da za ka warkewa in wankan janaba ne ma ya kama ka sai ka yi taimama madadinsa amma menene taimama za ka yi matuƙar ibada za ka aikata ina fata mun gane ko kuma mutum yana kan fatauci balaguro ya kama sa sai kasance ruwan da suke ɗauke da na amfani ne sha da bukata ta dole ta rayuwa idan suka ce gaba ɗaya za su dinga alwala a cikin wannan ruwan za su iya rasa wannan ruwan kuma sakamakon rasa ruwa za su iya hallaka to wannan lokacin sai su ajiye ruwansu don yin wannan amfanin sai su yi taimama a madadin yin alwala ko su yi taimama a madadin yin wankan janaba in wankan janaba ya kama su ina fata mun gane wadda taimama kuma sifata shi ne mutum zai ajiye hannunsa akan ƙasa guda biyu haka ko kuma akan wani dutse ko ko cikin ɗaki akan bango matukar akwai ƙura a kansa ko kuma lakaci duka sanayin taimama ina fata mun gane sai ka ajiye hannayenka akai guda biyu haka kawai in sun ɗauko wani abin da zai iya cutar da kai ka iya bushewa ko ka kakkaɗe kawai sai ka shafi huskarka haka ka gama taimama ta ƙari taimama shi kenan bugu guda ka shafa huska ka shafa hannuwa taimama ta ƙari ina fata mun gane duk da akwai masu ra'ayin za ka yi bugu biyu amma bugu guda aka yi kuma haka aikin annabi ya nuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata mun gane to wannan shine taimama kenan sai ka shafi huskarka da hannayenka kuma hannayenka daidai nan ba wai za ka shafa bane har zuwa gwiwa hannu daidai nan za ka shafa ku sanin yan uwa duk abin da aka ce shafa to an kawo maka sauki ne ina fatan mun gane baya bukatar sai ka matsa makanka dan akwai masu shafa ta takura makai a cikin taimama in ya buga ya haka ya kakkabe to wurin shafa sai kaga yana bibiya ko ina ramin ido wannan wahala ce kake ba kanka da an ce shafa an kawo maka sauki kana yin haka sunan ta mi to ka shafa hannuwa ma da kayi haka ka kare ina fatan mun gane yawa da kar ku ba kan kowa ala ku dinga matsa mu kan koron shafa kana bibiya guraban idanu da hanci da makamantansu Allah ya samu dace ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum min harajin Allah madaukakin sarki baya sanya sanya muku abin da zai sa ku samu kunci da damuwa walakin yuridu li yutahhirakum sai dai Allah madaukakin sarki yana sanya tsarkake ku wa yutimma ni'matahu alaikum ya cike ni'imarsa a gare ku la'allakum tashkurun ku cewa za ku gode mishi subhanahu wataala sai Allah ya ce واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يظلمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ina gane ya kamata mu dakata muna ku faɗa daidai Allah sai mai tare lada kuskure ko makamancin haka Allah ya fi mana gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullah akwai wani ɗan uwa daga cikin ƴan uwa da suke bibiyar karatu daga ƙasashen waje ya turo kuɗinsa jika arba'in don a sa cikin gidauniyar da aka saba ta tallafa mu bayan Allah na yi hakan ne don ka san da cewa saƙonka ya zo kuma Allah ya karɓa masa da shi da duk wanda suka yi ƙoƙari wurin ba da wannan abin da ake na tallafi wassalamu alaikum